الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء to qala Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa takum minkum ummatu lalle ne ku al'ummar musulmi a cikin ku a samu jama'a lalle ne ku al'ummar musulmi a cikin ku a samu waɗanda za su tsaya tsayin da ka duna ila alkhair wajen kira zuwa alheri addini alherin kuwa na addini wa duniyawiyi da kuma na duniya mutane dole ne su tsaya su kyautata addininsu don ku in ba su kyautata addinin nasu ba sun yi asarar rayuwarsu gaba da dole ne kuma su tsaya su kyautata duniyar tasu saboda in duniyar tasu ta kubuce musu haka din na iya jawo addinin ma ya kubuce musu suna ji suna gani in duniyar ba a hannunsu take ba sai a iya raba su ma da addinin yasa ashe dole alheru na duniya da na lahira a samu waɗanda za su ringa faɗakar da al'umman musulmi a kai ba daidai ba ne musulmi a same su ba masu tsayawa da lamarin addini ba kamar yadda ba daidai ne a samu musulmi ba ba masu himma wajen rike duniyarsu ba su yi himma wajen rike duniyarsu don kuma ba su rike ta ba sai ta koma hannun abokan gabansu abokan gabansu ko sai su komi akan su halakar da su duniyan nan dole sai an rayu a cikinta ita ce kandara wato kadarko ko hanya ta wucewa lahira shi yasa duk yanda kake sha'awar lahira dai ba lahira za ta zo ba ta yi ka kai gobe ta yi ka kai baɗi ta yi ka kai da shekara goma ta yi ka haura haka ma shi yasa ya za ka yi a wannan rayuwa da za ka yi dole ka san ya za ka yi a gyara wannan wajibi ne a samu haka kal islami kamar musulunci lalle ne a tsaya a kira zuwa ga addinin Allah rashin tsayawa da wannan ya jawo musamman kama a nan kasar muke gamuwa da matsaloli da yawa akwai al'ummu da yawa da suna zaune dab da musulmi amma shekara da shekaru aka yi buris da su ba su ba musulmi bane ba za a himmar sai sun dawo musuluncin ba sai gashi wasu daga baya suka zo suka ja su bangaren su sai yanzu ne ake cizon yatsa akan haka sai yanzu ne ake cizon yatsa akan haka wanda idan da a ce an tsaya tsayin daga akan haka a shekara da shekarun da ake tare da su ai da an yi abin da aka yi da duk wanda zai zo daga baya sai dai zai samu musulmi amma ba ya samu wayansu da har zai iya fakewa ba da cewa in kun ce kan mi kiran ku to wannan ai ba ku suke bi ba ku kyale mu mai kiran su har abin ya zama sharri ga al'umma har abin gashi ya zama sharri ba kaɗan ba ga al'umma wadda a a tsaya kuma a kira zuwa bin Allah shi kansu su kansu al'umma musulmin kuma ya za a yi koma gaban Allah shi ma ana bukatar a samu kira a cikinsu wal islahi sannan kuma abin da duk zai zama gyaruwa na duniya da lahira a tsaya a kiran bayin Allah zuwa abin da zai zamo gyaruwa na duniya da lahira zai zamo gyaruwar duniya su ce gyaruwar lahira su ce wa ya muru da bilma'arufi suna umarni da abu wanda yake kyakkyawa shari'a abin da yake shari'a ta yadda da shi shine duk abin da yake ya dace da qur'ani da hadisi abin da yake kyakkyawa shine abin da ya dace da shari'a abin da yake mummuna shine abin da yake ya saba wa shari'a wanda wannan ita ce masabar ahlus sunnati hankali baya kaiwa ga gano kyakkyawa ko gano mummuna hakikatan sai dai ya ringa kwatantawa shari'a ita take zuwa da tabbatar da cewa abu kaza daidai ne mai kyau ne abu kaza ba daidai ba ne ba mai kyau ba ne wayan hauna anil munkari suke hani kuma daga abin da bai dace ba abin da yake munkari ma halafahu ma shine abin da ya saba da qur'ani ko ya saba da sunna duk abin da bai dace bai dace da qur'ani ba to mummunan abu ne duk abin da bai dace da hadisin manzo ba sallallahu alaihi wasallam bai dace da sunnan manzon Allah ba to munkari ne mummuna ne wa ulaika masu wannan aikin adda'una masu kiran nan masu umarnin nan annahuna masu hannun nan humul muflihuna su ne wanda za su samu babban rabo su ne masu rabauta a hakika alfa'izuna su ne masu rabauta an adamta su a wato ya muruna bil ma'rufi da yanhauna anil munkari aka adamta su da sai duna ila alhairi wanda wannan yana daga babin adful hasi alal ami shi yasa ayar ta kunshi idinabi ta kunshi idinabi a gurare ma daban-daban an yi idinabi da ambatan hasi ba'dal ami sannan an yi idinabi da kawo ramirul fasali humul muflihuna dan a nuna kasarin rabautar akan sai fa an tsaya an haka shi yasa malamai suke cewa du'ama babba wato harsashi babba da cikin rayuwa ta musulunci ita ce tsayawa kira ga kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki wannan shine babban harsashi babban madogara a rayuwa al'umma matuƙa al'umma ya zama basu kula da haka ba matuƙa al'umma basu kula da haka ba a to sai ya zamo matsayin duk da suke da shi ya rushe inda suna ganin suke da komai amma ya zamo ba tsayawa ya umarni da kyakkyawan aiki ba tsayawa ya hani daga mummunan aiki to sai ya zamo matsayin a kusa ya rushe a komo al'ummu da yawa su ci gaba ita wannan al'umma tana baya me ya kawo saboda rashin tsayawarta da haka a guri da yawa qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa haka babban shishike ne ko babban umda ce a cikin rayuwar al'umma na nan gaba a surar za a faɗa mana kuntum hara ummati nufur jallin nasu ya tamuru na bilmu a rufe wadda hauna ne nukari wato minu na billah a can a suratul hajji Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina makkana fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari to haka dai gurare da yawa Qur'ani an faɗa mana malamai suke cewa a rayuwa al'umma dama akwai wasu abubuwa guda goma wanda su ne ƙashin bayan rayuwar al'umma da ci gabanta da kare mutuncinta da zamowar dole a kan da ita wanda ɗaya daga cikin abubuwan guda goma shine tsayawa wannan tsayawa al'amur bil ma'ruf wannan hayu anil munkari illa ya kama da suke cewa a wato akwai sharuɗin tsayawar yadda nan yake ba kuma wajiba ne da amru da ma'ruf da nahyu anil munkari abu ne wanda suke wajibai akan dukkan mukallafi gwangwane gwargwadon ilimin ba wanda zai ce dai shi musulmi ne bai san komai na addini ba ai ma haka bai ya kore zama wanda su musulmi ya san la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kowanne ya sani ai ta yi karo da wanda bai san hakan ba me ya hakinsa ya tsaya ya koya masa ya kokarin kiransa zuwa haka ya hane shi daga kin rayuwa musa wannan kaga an samu amru bil ma'ruf kenan wanda na hayu anil munkari to ala kulli halin duk irin yanda ilimin ka yake za ka sami wanda ilimin nasa bai kai naka ba me ya wajibi a kanka in kai karo da irin wannan kai kokarin ka shirya da shi kai kokarin ka umarce shi da abin da yake daidai ka hane shi daga duk abin da ba daidai ba shi ne abin da yake wajibi a kanka haka nan duk irin yadda ilimin ka yake ba mamaki ka gamu da wanda yake yafi ka ilimi me abin yi a sannan kai kokari ka koya kai kokari ka koya daga gare shi in ka koya daga gare shi sai ya zamo koda kana da ilimin koda ma a ce kai ka san wani abin da shi bai sani ba amma sai zama in ka kara din abinda da baka sani baka dawo ka sani sai zama ka ƙara ilimi ai ka ƙara zamowa mutum inda ɗaukakan mutum ai da ilimi ne ɗaukakan mutum a gaba ɗaya ai da ilimi ne da haka aka bayyana farallar mutane akan mala'iku wa allama adama al-asma'a kullaha summa ararahum alal mala'ika to a biyadihi ta yi ya zamo yana da damar ya amfani da ƙarfi to ya zama masa dole ya amfani da ƙarfin ta yi kuma bai da damar ya amfani da ƙarfin sai dai ya faɗa da baki to ya zama masa wajibi ya faɗa da bakin tayi ma zama faɗar da bakin ma ta gagara ana wani hali wanda ya buɗe bakin ma ya faɗa ya gagara to sannan kuma wajibi ne ya musun da zuciyarsa a shi umarnin akwai inda yakan zamo wajibi akwai inda yake zamowa mandori kaga wanda baya sallah asuba ka ce ya sallah asuba ai wajibi ne saboda me sallah asuba ba wajiba ba ce ai wajiba ce kaga wanda baya raka ta fajari amma zai sallah asuba sallah asuba ba ta fice shi amma ba ruwansa da raka ta fajari to wannan kuma kan bace shi da raka ta fajari ai mustahabbi ne mandubi ne ba wajibi ba ne tunda ita kanta ai ba wajiba ce a kansa ba amma dai sallah ce da ake son a zo da ita har kuma ya zo a hadisi cewa rakatul fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha rakatul fajri dinnan sun fi duniya da abin da yake cikin duniya amma dai duk da haka malamai cewa suka yi ai an so ne basu basu ba wanda ya tafi akan cewa ai wajiba ce to a nan kai umarni da a zo da ita sai zama mandubi shine Allah sabi ma yi waru biki dangane da abin da ake umarni da shi hani ko daga abin da yake ba daidai ba wannan wajibi ne ko yaushe domin duk abin da shari'a ta ce wannan abu ba daidai ba ne haramun ne ulama'i wannan fa an yi magana akan baki ɗayan musulmi abin da yake wajibi a kansu sai kuma abin da yake wajibi akan malamai wanda wannan ba magana ba ce ta kowane musulmi magana ce ta wa'anda suke malamai wajibi ne akan malamai su tsaya su faɗakar da sarakai arrafu ila lulati wal hukami sauran mutane kuma wajibi ne akan su in sun ga ana abin da ba daidai ba a faɗakar da masu mulki wa ko ma'a wato sarakai ko masu mulki na hayi anhu kaula bayan ko sun faɗa cewa a bari abin nan da ake ba daidai ba ne shine bayan sun yi hani daga gare shi ta fuskar magana wa inna lahum azan bi zalika idan ya zama wajen wannan za a cutar da su in ya zama in sun haka din nan za a cutar da su cuta za ta same su da sababin haka to a sannan bai zame musu wajibi sai sun yi ba amma dai an so din su tsaya da haka a amma bai zama wajibi ba a manzala ne salam ya ce a wanda ya umarni da abin da yake daidai a yi hani daga abin da ba daidai ba ya zamo halifa ne na Allah a duniya halifa ta ce ne ma halifan manzon Allah ne صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا kada ku yadda ku zama kallazi na tafarraku irin waɗanda suka dawo suka rarraba ittiba'il hawa ta wajen tsayawa bin son zuciya wal adawati da gaba da juna in aka dawo aka ce son zuciya za a bi wannan ke kawo rarraba amma matukar aka ce dalili za a bi ko hujja za a bi to wannan ko ba bana za a iya kawo rarraba ta yi a samu bambancin fahimta amma bambancin fahimta nan ba za ta taba jawo rarraba ba a bambancin fahimta nan ba za ta taba jawo rarraba ba yasa za a ga magabata a tsakaninsu an samu bambancin fahimtar amma bambancin fahimtar ba ta zawo rarraba ba an samu tsakanin ɗa da uba ma ko ya da uba a saidina abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce ƙuru'u da allah ya faɗa a ƙur'ani jini ake nufi yasta sai da tuna aisha ta ce a farki ake nufi a sarki ake nufi da guru din nan sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu yace guru din nan da aka faɗa a qur'ani jini ake nufi ɗansa abdullahi ibn umar yace a'a sarki ake nufi amma wannan bai jawo rarraba ba ga shi dai an samu bambancin fahimta ne tsakanin ƴaƴa da iyaye amma da yake kowa yana duban hujjar da yake da ita ne sai zama ba a ja wato ba a samu rarraba ba amma in ya zamo abu an koma mun san zuciya to wannan ne fa yanzu nan za a ta samu rarraba Ah, saboda abin da yake ɗaya ma ko da ɗaya ne inda da son zuciya a ciki sai zama ana ta samun abubuwa daban-daban a ciki wanda za su kawo dole a rarraba Ah, shi yasa babban abin da ke kawo wa- rarraban lamari bin son zuciya Ah, ba- a tsaya a bi son zuciya wa hatalafu aka samu sabani tsakanin su wanda suka sassaba fi dini a addini min ba da ma ja'atuhul bayyina min ba da ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji mabayyana sun zo musu almujibatu lil ittifaq wadda za ta sa a ce sun haɗa kai bisa magana ta gaskiya amma a maimakon haka ba a samu hakan ba ba za- sai aka samu ƙarin rarraban tsakaninsu wa humul yahudu su ne yahudawa wan nasara da nasara lamma na hafil atil mutaqaddima yayin da ya hani a ayar da ta gabata an tafarruki daga rarraba na fi hazihi ubangiji ya hani a wannan daga a ce za a yi kama da waɗanda suka watse mubalagata dan mubalaga a nuna mubalaga a ciki ko da kalma zabin da masu wannan sifa azaba mai raɗaɗi ta azabun azimu azaba mai girma ta tabbata a kansu koyaushe al'ummar musulmi a ringa ƙoƙarin haɗa kai ba a ringa ƙoƙarin rarraba ba ba abin da ke ka cutar al'ummar musulmi irin masu son shugabanci wanda koyaushe su Allah Allah suke su gawa suka tafka a cikin jama'a yasa koyaushe ƙoƙarin haddasa fitina suke a cikin jama'a ya za a yi ne ya za a yi ne ba to a bar wannan abin ne ma a musulunci ai kokarin haɗa kai ai kokarin fahimtar juna don cewa an samu bambancin fahimta ba dalili ne na a samu rarraba ba ko a samu watsewa ba Eh, ubangiji ya faɗi narko mai girma akan rarraba al'ummar musulmi ya faɗi narko mai girma akan rarrabar kawunan al'ummar musulmi wanda ba abin da haka din baya jawowa in da ba ba su ga haka ba ai musulmin yau so sun ga haka ga su sun zamo yadda ya zo a hadisi gusa'un ka gusa isra'ili hakukuwa ne kamar hakin da ruwa ke ɗiba shara ce kawai yadda aka ga dama a yau haka ake da musulmi yadda aka ga dama a ko'ina a duniya yau kusan haka ake da musulmi kuma ba abin da ya kawo haka ba wai da musulmin ba su da yawa ba ne ba don ba su da karfin ba ne a a don kansu ba a haɗe yake ba don cewa kansu ba a haɗe yake eh, yake ba shi yasa lalle a bar duk abin da zai raba kawunan musulmi yau ba ta bayan rojo mu وتبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون a yau mace biyar rujo ranar da wasu fusafin za su bayyana suna masu haske suna fari tas masu haske wata sun rujo wasu fusafin kuma za su yi baki kirin kuwa yau mulkiyamati shine ranar alkiyama yin hasken fuska a wannan ranar alama ce ta ma'abuta arziki baki kuwa a wannan ranar alama ce ta ma'abuta tabewa ko ko wannan tabero rujuhun wata zo rujuhun ba wai ana nufin ainihin farin ko bakin ba a'a kinaya ce daga farin ciki shine wanda yake cikin farin ciki ko da fuskarsa ba ta yi fari ba sai a ce yana cikin fa- yana da fa- farar fuska wanda ko yake cikin bakin ciki ko da fuskar ta ba a ce ba ta yi baki ba sai a ce yana cikin bakin fuska yana da bakar fuska amma lazina so da wujuhum amma wa'annan da fasakun nasu taimaki kiran wahumul kuffaru wato an samu lafu da nasharu a nan amma wanda yake mushawwashe lafu ne da nasharu amma mushawwashe wanda sakun su taimaki kiran su ne kafirai farin kauna finnari za a jefa su a cikin wuta za a ce da su taubiha don yi musu urus wato anan an shafe kauli tare da fawa da ta zo jawabin amma an faɗa ita amma jawabin ta yana zuwa da fa a galibi ba a shafe far sai in ya zamo ta zo tare da kauli ya zamo ko kaulin an shafe shi to a sannan ita ma fadin sai a shafe ka ba a nan fayu qalu lahum za a ce da su aka fartum yanzu kun kafirce ba da imani kun bayan da ko kun yi imani da can kuna mummunai ya aka kuka dawo kafirai yau ma azumi sake ranar da aka karbi wato alkawari a kanku ranar da aka karba alkawari a kanku da a sannan kun nuna kun kun zo rayuwar duniya za ku yi imani da Allah za ku ba abin da Allah ya nemi ku bi amma ga shi da ku zo rayuwar duniya kun juya wa wannan baya kun kafirce da Allah kun ki biyayya ga abin da Allah ya nema daga gare ku to ba zo kula azaba sakamakon da za a baku shine cewa ku je ku dandana azaba me ba kun da kafuruna saboda kafircin da kuka yi saboda kun kafirce da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa kun shiga azaba azaba wadda take madawwamiya azaba kafiri a lahira madawwamiya ce ba kankautawa bayan da za a iya fita daga wuta wa ba kun bi khariji na minan nari
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم أما وإن أبصاركم ستيهزك وهم المؤمنون سوني مؤمنين وفي رحمة الله تو أن سن تبتا في رحمة الله جنته الجنة الله هم فيها خالدون سوى بمن قدر دوام السنة أتكنتا وإطلاق رحمة على الجنة ذاك سكي رحمة أنا نفن الجنة alal lazimi yana daga sakin malzumi abinda aka lazumta a masa abinda ya lazumce masa wato aljanna ta lazumce wa rahamar Allah to aka fi rahamar Allah ana nufin aljanna wasu kuma suka ce min idlaqil ha amma hali wa iladatil mahalli cewa rahamar Allah ce take sauka a aljanna to sai aka saki ita rahamar da take saukar akan mahallin da take sauka shine aljanna shi yasa dai wato ala kulli halin akwai majazi mursali ana ko dai a ce idlaqul malzumi ne alal lazimi ko idlaqul hali ne alal mahalli isharatan dan nuni zuwa cewa shiga aljanna da karin baiwa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ba wai aikin mutum bane yanda yake yazo a hadisi ingantacce manzo Allah ya ce ba wani a cikin kudda aikinsa zai iya kai shi aljanna sahabai suka ce ya rasulullah wala anta ko kai ya ce wala ana illa an ya tagamma da ni Allah bi rahmati shi yasa masana Allah suke cewa koyaushe kai bawa duban kai zama rahamar Allah ne in ka ce za ka dubi wani abu ba rahamar Allah ba to yanzu nan za ka faɗi wadda mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa wala ta ta min illa ala farin rabbina lima fi ka min ajrin falam tulfa nafi'a wala ta atamid kadda ka dogara illa ala farin rabbina sai ko ga baiwar ubangiji kad ka dogara sai ga baiwar ubangiji lima fi ka min ajrin domin ko in ka ce kana da wani katabus to ka tabbata kai gajiyayye ne ba abin da za ka iya falam tulfa nafi'a ba za a taɓa samun ka ka amfani da kanka ba shi yasa kawai ka koma ga baiwar Allah ka dogara ga baiwar Allah tabaraka wa ta'ala to wa inna ma wasada sawad abin da yasa aka kawo fa amma lazina saddat wujuhuhum a tsakiya da fatihatu dan farkon ayat ta zamo da karshen magana ma ta zamo da sifar mummune ya zama an fara da sifar mummune an kare da sifar mummunai to shi yasa yau mata biyar kuma aka ce wa amman lazina biyar ratu juhun fa fi rahmatillahi kun biya haliduna تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله wannan هذه الآيات wannan ayoyin inda za a kawo ishara ga karibi amma sai aka kawo ga ishara ga ba'idi me ya kawo haka don ɗaukakan ƙur'ani sai yasa ƙur'ani ko da yake gashi kusa amma fa maɗaukaki ne ko da dai gashi kusa za ka karanta zan karanta za ka ɗauka zan ɗauka amma duk da haka matsayinsa nesa ne matsayinsa nesa ne shi yasa kawo shi kusa ba da bayi ai wata baiwa ce ta Allah shi yasa yadda shi abla dan fodo yake faɗa a littafin tafsiri wato shi kansa ma a iya karanta qur'ani wata girmamawa ce Allah yi wa mutane mala'iku ba su isa su karanta qur'anin nan ba dan ba hore musu ba mala'iku duk da daukakan lamarin su ba su isa su karanta qur'ani ba amma mu mutane mu ne Allah ya hore mana haka shi yasa ga karamatul lil bashir girmamawa ce karama ce babba ga mutane natluha alayka muna karanta ta gare ka bil haqqi da gaskiya kuwa wa wallahi yuridu zulman lil alamin ba nufin Allah bane ya zalunci bayi Allah bai da nufin cewa ya zalunci bayi shi yasa wanda duk ya ga wani abu ya same shi wanda ba daidai ba ba yanda yake so ba to ya gane shi ya jawo wa kansa shi yasa irin wannan ma'anonin ana maimai wannan ma'ana ana maimaita ta a wannan surar an faɗa a nan nan gaba ma za a faɗa wa lamma asabakum musibatun qad sabtu bislaiha qul huwa anni hadha qul huwa min indi anfusikum da kuka ga abin da ba kwa so sai ku ringa cewa me me ya jawo haka da ba wani ya jawo ba ku kuka jawo shi yasa in bayi sun ga yanda ba sa so a rayuwa to su gane su suka jawo kansu kuma hanya ɗaya ta gyarawa shine su tsaya su gyara halayensu إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ba zai rike su ba ba da sun yi laifi ba in aka ga Allah ya taba mutane ya taba halitta to dan sun yi ba daidai bane ma ya fa'alullahu ya zalikum in shakartu wa amantu ولله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
baki ɗayan abin da ke sama da baki ɗayan abin da yake kasa duk na Allah ne ijada Allah shi ya samar da komai ba wani abu da za ka ware ka ce wannan ai ba Allah ne ba wa mulka hakan nan mulkin Allah ne zai sarrafa yadda ya ga dama da kai mai tasawwaru min zulmun shi yasa wanda bai da shi ai shi ke zalunci amma Allah da yake da kome yaushe za ta yi a ce ma zalunci ya zo daga gare shi ai ta'ala Allahu ali zulmi uluwan kabir Allah ya daukaka daga ce ya za ya yi zalunci daukaka mai girma wa ila Allah turja'ul umur ba ke ɗaya lamura makomansu Allah kome in kirki kake makoma kirkin naka Allah ma'ana za ka je ka sami kirkin wajen Allah in mummunan aiki kake makoma mummunan aikin naka dai Allah za ka je ka samu wannan mummunan aikin wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa bawa ya san me zai ajiye wajen Allah ya san me zai tanada wajen Allah kada ya zamo ya zauna yana ta munanan ayyuka yana ajiyewa wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda sai ya je ya gama da su fa'idazi kullum Allah zai saka kowa da abinda kowa ya aikata
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون kuntum hayra ummatin ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hakika kun tabbata fi ilmin lahi a sanin Allah kuma haka ya rubuta ku haka ya rubuta sufar ku a cikin launin babu shi yasa da annabi Musa ya ga haka yake ta burin ina ma a ce ya samu shiga cikin ku tamanna kalimullahi law kana wahida min mutahiril khalqi zaka maqalu haka kuma aka faɗe ku al'ummun da suka wuce duk al'ummun da suka gabata in za a yi bayani kan al'ummu to ku ana faɗa muku cewa ku ne fiyayyen al'umma ku ne fiyayyun al'umma kun kasance fiyayyen al'umma uhurijat da aka bayyana ta usirat da aka bayyana ta ga mutane alidab da ummati kafa ana magana ne ga al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama da al'ummu ba kama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wani sahabati ko ko ana magana ne ga sahabbai su kadai sahabban manzo Allah bayan annabawa da manzanni ba kamar su inna Allah farala asabi alal alamin ma'adan nabiyina wal mursalina Allah ya fifita sahabbai na akan baki ɗayan halitta in aka ware annabawa da manzanni eh, shi yasa tabewa ce babba da rashin asara wato da asara babba da asara babba rashin shiruwa wani ya zo daga baya ya ringa cewa wai ba wa'anda zai hakewa sai sabon manzo sallallahu alaihi wasallam wa'anda yake ah, an fifita su akan kowa in ba akan annabawa ba muta'alliqu wannan yara ta da ukhrijat ai usirar linnasi ai aka bayyana ta ga mutane wato linnasin yara ta da uhurijat har ta bambanta wa urifat ko aka santa da kuntum ko da kuntum din ai kuntum linnasi yara ummati ai kun kasance ku ne fayayyen al'umma ga mutane wannan ma'anar ta biyu ta azaya a duba ce ku musulmi ku ne fiyayyen al'umma ga mutane domin ku ne kuke dora su akan daidai ku ne kuke raba su da ba daidai ba shi yasa in kuma kenan kuka dawo sai dai ku ringa ganin daidan a wajen wasu sai dai ku a ce za a dora ku akan daidai a ce ba ku san riko da amana ba sai an koya muku ba ku san riko da alkawari ba sai an koya muku ba ku san me ba ba ku san wannan ba ku san ku kyautata ba sai dai an koya muku to ai shi ke nan kun ban matsayin ku abin da ake nema daga gare ku matsayin da aka ba ku shine ya zama ku ne kuke koya wa sauran halitta ya zama sauran halitta koyo suke daga gare ku ku ne za ku bayyana musu ya za a yi haka su gane matsayin haka to amma ka dawo kuma ku ne abin koyawa ko ne kullum ma wai kokari ake a dora ku akan ku san matsayin alkawari ko matsayin sai a yi aiki tukuru ko sauransu wanda ku za ku nuna wani ai shi kenan kuma lamari ya lalace gaba daya lamari ya lalace gaba daya ana cewa ana maganin gobara da ruwa to kuma gobara ta kama kogi ba ai kaga lamari ya lalace gaba daya kenan to ai kuntum linasara ummatin ku ne fayar al'umma ga mutane turidu na fil islami zai kuna shigar da su ga musulunci ta amuruna bil ma'ruf kuna umarni da abin da yake daidai wata hawan anil munkari kuna hadi daga duk abin da ba daidai ba wa tuminuna a istinafu wannan ta amuruna bil ma'ruf da ta hawan anil munkari istinafi ne dan bayanin hairiya wato wato ya zamo kenan tsakanin da wancan wato akwai kamalul ittisali ta yi kuma ya zama wato a shirhu kamalin ittisalin ne kamar an yi tambaya a to me yasa muka zamo haka aka ce aga dalili ta amuru da bil ma'arufi shi yasa da ala kulli halin sai ya zama mahalli ne na fasalu ba na wasu ba shi yasa ba cewa ta amuru da bil ma'arufi ba wa nuna billahi kuna ba da gaskiya da Allah walawa man ahlul kitabi da a ce yahudu ko nasara sun yi imani da kana hairar lamarin da imanin nasu ya fi musu inda rajihim dan zai sa su shiga fi zumrata ayyul ummati a cikin jama'ar fiyayyen al'umma kuma gashi za su samu lada ma dinki ulaika yutuna ajrahum marratayn bima sabaru ya ladina amanu wa aminu billahi wa rasulihi yutukum tiblaini min rahmatihi waj'alakum nuran tamshuna bihi minhumul mu'minuna an samu yan kadan a cikin su da suka yi imani kabla min salamin kama kabla min salamin da jama'arsa ko na jashi da shi da jama'arsa abdullahi salamin da shi da jama'arsa sun yi imani wato daga cikin yahudawa na jashi shi kuma ya yi imani daga cikin nasara wa aksaruhum amma mafi yawan alul kitabi din na alfasiquna wa kangararru ne almutamarriduna masu taurin kai ne alal kufri wanda sun naci ga kafirci sun nace ga kafirci dan yin ruru dan yin ruru kuma ko musulmi duk irin wannan abu da kafirai musamman yahudu suke yi ku gane ba abin da za su kware ku da shi ai yahudu yahuda ba za su kware ku da kome ba ya mashar musulmi na ya ku jama'ar musulmi bishai ba za su kware ku da kome ba illa a za sai bakar magana bil lisani da harshe ka tsari fili ne kuma kamar su ringa suka a cikin addinin ku ko duniyar ku da cewa ku dinnan ai talakawa ne hudun na ai ba ku da komai ma na duniya matuƙar musulmi sun tsaya riko da addinin su ta yahudawa ba abinda za su yi musu sai dai ko su faɗa musu bakan magana amma ba su iya musu wani abu ba in ka ga yahudawa sun samu dama akan musulmi to musulmin ne ba su tsaya ga addinin su ba wani yuqatilukum in suka yaƙe ku yuwan lukum ladbara in suka ce za su tare ku da yaƙi to sa juya muku baya wato sa gudu su bakku mun hazmina suna abeban kare yakin su su malayun sarun sannan bayan da za a yi a taimake su alaikum a kanku bayan da za a yi a taimake su a kanku wanda kuma nasuru alaihim bal koyaushe ku ne Allah zai taimake ku akan yahudu ruribat ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to ruribat alaihim zilla an dora musu kaskanci su yahudawa ruribat alaihim zillatu an lazumta musu kaskanci aina ma su gifu duk inda aka same su wujudu inda duk aka same su sharkan wayar ba ko gabas ko yamma ba su da wata ɗaukaka ba su da wata isa ba su da kariya a kowane hali illa fi halin ikisami sai ko fa a halin tsaruwar su rukon su bi hablin da igiya min Allah daga Allah wa wal islam shine ce sun karbi musulunci sun shiga musulunci wa hablin minan nas ko kuma sun samu igiya daga mutane musulmi aqadul jizyati shine a yarjejeniya da su cewa ba za su shiga musuluncin ba amma sun yadda za su ringa biyan jizya wa ba'u sun dawo yahuda wannan bi garabi min Allah da fushi daga Allah sun yi kokari sun yi kokari amma dai a ƙarshe ba su abin da suka samu shine fushin Allah ba'u din ba alifi a gaban wako yana cikin wawun da yake na jami'i ne amma kuma ba a rubuta alifi shi yasa da suka rubuta alifi tunda sun ce za su bi rubutun musafi ne a tunda sun ce za su bi rubutun musafi ne rubuta alifin ba daidai ba ne ba rusa au a tau duk irin wannan akwai su ko wanda yake so ba alifi ba ba alifi a gaban waudin ka'ida ana rubuta alifi a gaban waudin amma kama a nan ba a rubutawa wa rulibat alaihimul maskana an dora musu kaskanci hauful fakari tsoron talauci ba yahudi ko ya fi kowa kuɗi amma ya fi kowa tsoron talauci kuma ya za sai a same shi ga kuɗin amma ba hutu ba hutawa ko yaushe ayyai muhidatun biyu ita a tsoron talaucin nan ya kewaye su marobi alal hali irin yanda gida da aka gina ko hema da aka bude ta ta kewaye da duk abin da yake cikinta a ta kewaye da duk abin da yake cikinta shi yasa wato a maganar kenan akwai isti'ara makaniya isti'ara ce makaniya an kamanta su da waɗanda suke gida amma sai aka shafe su wanda suke gida sai aka kawo wani lazimin wato shine cewa gidan da suke ciki ya kewaye su ta ko'ina yana kewaye da su sai dai in sun fito daga cikinsa amma yana kewaye da su ya zama kenan isti'ara ce makaniya a wasu wasu ce a nan abin da ya fi wato a ce ba wai ruriba din na kira ne kamar an kera su da alamar wulaganci kamar kuɗin da aka kera kuɗi kamar na da da ake na ƙarfe in aka kera shi to kerar da aka yi masa tana nan tare da shi sai ta ganin ta tare da shi to aka su ba yahudawa suke eh wato wannan yana nan tare da su shi ba da ya zama isti'ara ce kenan makaniya zalika wannan sifa da aka mata ta su ba wani abu ya jawo suka zama haka ba ya nan sai ko cewa su kanu yakfuruna sun kasance suna kafircewa bi ayati lahi da ayoyin Allah Allah yana bayyana musu ayoyi amma ba sa imani yasa kuma musulmi kenan ya kiyaye ya zama ana bayyana masa ayoyi amma baya imani da ita ko a ce shi dinnan zai dau qur'ani ya ta karantawa amma baya imani da qur'ani imanin da zai ja a ce yayi aiki da qur'ani tunda babban abin nema kenan kana karatun qur'ani a same ka kana tsaye da iyakokin qur'ani kana aiki da umarninsa kana hannuwa daga hannunsa amma ba haka ba sai a koma wani mummunan matsayi inda ya zo ruba ƙari illil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu yawa ka samu mutum yana ta karatun qur'ani amma qur'anin kullun la'antarsa yake me ya jawo haka karantawa yake baya aiki da shi yayi kama da yahuda wannan ana ba su ayoyi kai ba duk abin da karanta na qur'ani ai ayoyi ne na Allah ya ba za ka yi imani da shi ba wai ka tura nan biya suna kashe annabawa bigai da haƙƙin ba da gaskiya ba kuwa ba da gaskiya ba shi ma ayati din yadda suka rubuta ba yadda ake rubuta ba ne ko na qur'ani ehin yar da tara da a hada ake yin su ko da yadda tara a hada ake yi yasa tunda sun ce za su lizanci rubutun musafi wato ake fadakarwa a irin nan ko bi ayatin lahi wai ka tuluna lan bi a lizimtar rubutu musafin abu ne mai kyau kwarai kwarai suna kashe annabawa bi gairi hakim ba da gaskiya ba ba da gaskiya ba wato wannan kamar zara karfafa maganan ne fa'ul bi ma zalika wannan abin da ya same su bi ma saboda sun saba wa umarnin Allah ne wa kanu ya atadu wanda sun kasance suna ketare halal ilar harami zuwa haram su koyaushe yahudawa halal din da Allah ya sanya musu baya isar su ko baya musu sai sun ketare sun kai ga haram fa ulima daga nan ne fa aka sani cewa dorewa bisa ayyukan sabo yu'addi ilal kufri yana sab da bawa zuwa kafirci shi yasa ake cewa al-ma'asi baridul kufri al-ma'asi baridul kufri saban Allah kamar yan aike ne da kafirci wanda ya ga ya kama saban Allah ba kankautawa yana ta yi to ya gane ga kafircin nan ma ya taho zai zo ya karba zai karbe shi shi yasa a bar saban Allah a tuba a tuba daga saban Allah ba daidai bane a saba wa Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu Allah ya mana ilhamar tuba ko yawa alubda ne ko ko ba na da su ai alubda ne ko da to na salli ala